إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha ɗaya ga watan al-muharram hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2021 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul daga nan makarantar Darul Harif Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi kamar yadda muka saba a wannan aji muna karatuka ne mabambanta daga littattafai daban-daban a yau insha Allah za mu karatu daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil wallafar malam sayyid abdul majid al-ghauri Allah ya saka mishi alkhairi wanda mun gangaro a karshe karshen littafin zamu tashi a shafi na 535 inda malam yace sadisan littafi na shida daga cikin jirgin littafai yake mana fashin baki akan su cikin littafan da suke tarihin ɗaiɗaiwan garuruwa da ƙasashe shine tarihu darayya tarihu darayya tarihin garin darayya sunan garin kenan in zaka rubuta da Hausa ko in ce da da Ingilishi kamar da aka rubuta shi da Hausa darayya D A R A W Y A haka ake rubuta shi gari ne a ƙasar Suriya har yanzu da Abi Abdullah Abdul Jabbar Abdullah Al-Khawlani Ad-Darani al-mutawaffa sanata 70 ba'da al-mi'ati thalitha lil-hijra wannan malami ya rusu ne a shekara ta 370 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullah Abdul Jabbar ibn Abdullah Al-Khawlani Ad-Darani wanda darayya din ita ce garin su kenan a gefen garin Dimashqa tarjama fihi li sab'ata li sab'atin wa arba'ina li sab'atin wa arba'ina muhaddisa ya yi tarihin malaman hadisi ne guda arba'in da bakwai min ahli dariya wanda suke mazauna wannan gari min sahabati wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu littafi ne karami haka muna nan da shi a nan da radin jama'a karami haka kaman girman sifatus sala misali shine girman sa yana nan tarihu darayya ya yi tarihin sahabbai da suka zo ƙasar sham suka je garin wa'azi da wasu malamai cikin tabi'ai da sauransu ya ce a wa ahlil ilm da kuma sauran malamai cikin masana ilimi ala tabaqatihim wa azmani ya rarraba su zuwa ɗabaƙa-ɗabaƙa zuwa set-set da kuma zamunan da suka rayu wa zakara wafayatihim ya ambaci shekarun mutuwarsu wa man aqaba minhum ya ambaci bayanin waɗanda suka mutu suka bar baya ƴaƴa da zuriya wa man lam yu'aqib da wanda ma bai bar zuriya ba ila waqati har zuwa karni na hudu sanda shi yake rayu wala yutilu dhikra al-ansabi baya tsawaita ambatan nasaba bal yaqtasiru ala ismi shakhsi wa walidihi wa kunyatihi wa nisbatihi ila qabilatihi wa nuzulihi darayya yakan takaice ne kai wane dan wane baban wane mutumin gari kaza asalin shi kenan da kuma ya zo darayya lokaci kaza wa ahyanan yadhkuru mawdi'a nuzulihi minha wani lokaci yake ambaci masaukin wannan malami a wannan gari wa yuridu riwayatan lahu aw akthar sai kuma ya kawo riwaya wato ya kawo ya kawo isnadi wanda za a samu malamin a ciki guda ɗaya ko sama da haka wa yadhkuru ahyanan wazifatar rawi yake ambaci kuma aikin shi alƙalanci ko makamantansu wa yanqulu an ba'di kutubi tabaqati sabiqa ala ta'lifihi li tabaqati abi zur'a an-nasri ad-dimashqi wa kitabi aw kitabi tabaqat da abdurrahman ibn ibrahim wani lokaci yakan nakalto daga wanda suka rigaye shi kamar littafin tabaqat na abu zur'a an-nasri ad-dimashqi mu kiyaye wannan haka ake faɗa an-nasri zamu zo mu ji magana akan shi gaba kaɗan insha Allah da kuma tabaqat na abdurrahman ibn ibrahim wa qad nasara al-hafiz ibn asakir akthara tarihi darayya fi kitabihi tarihi dimashqa ibnu asakir abul qasim ibnu asakir da yazo yin tarihi dimashqa to ya narkar da wannan littafin kuma fi yawan shi a cikin nashi littafin babba din nan mai yawan tsiyaɗin nan mujalladi 82 gashi na anan maktabanmu walillahi alhamd walakin baqiyat li tarihi darayya maziyatani amma duk da haka wannan littafi yana da wasu darajoji guda biyu tufarriduhu wanda za su tantance shi ala sigari hajamihi tare da cewa dan kankani ne bi ma'lumatin la tujadu fi tarihi dimashqa yana da wasu maganganu da wasu wasu information waɗanda babu su a cikin tarihu dimashka ala sa'ati ala sa'ati duk da girman shi tarihu dimashka din wasaniya abu na biyu ilmamu muallifihi shamil bidariya shi marubucin yana da cikakkiyar masaniya akan garin tunda dan garin ne wa ahwali ahliha da halayen mutanen garin wa usulihim da asallansu wa ansabihim da dangantakarsu mimma yuthirul ijab abin da zai baka mamaki kwarai in ka karanta وبيع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ سيد سعيد الأفغاني في مجمع اللغة العربية بدمشق عام السبعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق لسنة ألف وتسمائة وخمسين الميلادي أنا انتم فيفتي لدى ثلاثين سبنتي هجرية aka buga wannan littafi wanda da yake san shi zaka iya da kai google kana sa sunan littafin zaka ganshi pdf akwai shi kuma kamar yadda ambata mana da shi a nan maktabun malam ya ce tarihu nai sabur tarihin garin nai sabur da abi abdullah muhammad ibn abdullahi al-hakim annai saburi al-imamu al-hakim mai musadarak mai musadarak da ulumul hadith yana da littafi tarihu nai sabur tarihin garinsu shi ma muna da shi a maktabanmu shi ma littafi ne haka kankani kamar girman riyadu salihin yana nan zaka gan shi da wani jan bango yana nan a nan maktabanmu duk wannan tafan jama'a alhamdulillah muna da su su rage kawai aje a karanta ne wasala ilaina mukhtasarun lahu faqal wannan mukhtasar din shine muke da shi wanda wani takaita shi fa gadik tasarahu ahmad ibn muhammad ibn al-hasan ibn ahmad al-ma'ruf bil khalifati al-laysaburi wannan malamin shine ya aiki na rairaye shi haisu am'ana fi tajrid al-asma yayin da ya tsaya yi aiki mai kyau wajen tace sunayen fi hina anna al-hakima kana qad fassala tarajima akthara mimma fa'ala al-khatib al-baghdadi fi tarihi bagdada yayin da shi ko hakim a asalin littafin yayi bayani dalla dalla ya cika bayanai fiye da abinda khatibu yake a cikin tarihu madinatus salam walidhalika fala yumkinu taqwimu madati tarihi sabu an tariqi al-ittila ala mutasari daka bai yiwa ai hukunci akan littafin dan kawai ka karanta wannan muktasar din walakin hadha al-muktasara yufidu fi bayani tartibul kitabil asli wa itarihi al'am sai dai zai maka amfani wajen gane asalin tsarin da littafin yake da kuma bayani na jumlace akan littafin fa hadha yabda'u bi dhikri khurasana fa huwa yabda'u bi dhikri khurasana wa ma warada min ayatin wa ahadith wa akhbara fi madhiya da wa akhbarin fi madhiya ya kawo ayoyi da hadisai da labarai da suka zo akan yaban kasar da ke galibinsu ba su inganta ba sun mazakara man na zala minas sahabati sun matabi'ina sun mal'atba mimman ware da ha au sakana ha au haddasa biha sannan ya ambaci sahabbai da tabi'ai da na bayansu wanda suka taba zuwa garin ko suka zauna garin ko suka kantar da hadisi a garin sun ma man ba'ada min ulama inai sabo sannan na ƙasa da atba'u tabi'ina a cikin malaman ne sabur wa qadrat tabahu ala tabaqati haythu ja'alahum sitta tabaqat ya maida su aji aji zuwa har aji guda shida tubi'a hadal kitabu bi taqiqi doktor Bahman Karimi akwai wani malami farfesa ne mutumin kasar Iran wanda ya rasu a 1983 a kasar Tehran farfesa ne a kasar Iran sunan shi kenan Bahman Karimi shi ya taqiqin sa wanda aka buga maktabatu ibn sina bi tahran tehran kenan birnin babban birnin kasar iran domin ne sabur din jiha ce a kasar iran har yanzu an yi wannan aiki a shekara ta 1339 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai yace thaminan na takwas tarihu ulama'i misr aw dhailu ala tarikh ibn yunus al-misri li abi al-qasim yahya ibn ali al-hadrami al-ma'ruf ibn al-fahhal al'imamu yahya ibn ali ibn muhammad wanda aka fi da suna ibn tahad wanda ya rusu ka ta 416 shi ne littafi an basanin shi da suna tarihu ulama'i misir wa huwa zailun ala tarikh misra li abi sa'id ibn yunus akwai ibn yunus da littafi tarikh misra ibn yunus malamin da science din nan lakinnahu adraka alayhi ba'da ma fatahu sai dai ya riskar da abin da ya kubuce ma ibn yunus min tarajumi sahabati alwaridina ila misra tarihin sahabbai waɗanda suka zo kasar misra wa yadhkur ibn tahan ibn tahan yana fada cewa adatan a alalance kan ambaci ismar rajuli wasu wa shekhihi wa shekhahu wa tilmidahu wa ahyana yasuqu riwayatan min tariqi sai ambaci sunan malami da sunan malamansa da dalibansa wani lokaci kuma ya kawo riwaya a ainihin take bayani wanda aka samu isnadin da shi a ciki wa yadhkuru sama'ahu min ba'dhi yaka ambaci malaman da yaji daga gare su wa qad rattabahum ala hurufil mu'jam mura'iyan lil harf al awwal min al ism faqat ya jeranta su a bisa jerengiyar alif ba'i ta hanyar kula da harafin farko kadai tabi'a bi taqiqil ustad abi abdullah mahmud ibn muhammad al-haddad fi dar al-asima bi riyad a 1983 aka buga shi a kasar riyad daidai da 1408 1988 ko 1988 na'am sai ce tarihu jurjan tarihu jurjan ita ma jurjan yanzu kasar iran ce suna rubuta ta g o r g a n kamar ka ce gurgan haka suke rubuta ta kamar da hausa jurjan ita ce da ake ce kuma istarbat ka ji malami an ce istarbadi to duka gari ɗaya ne jurjan ita ce kuma dai istarbat au ma'rifatu ulama jurjan li abi alqasim hamza bin yusuf ibrahim as-sahmi wanda ya rasu shekara ta 528 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jurjan baldatun tarihiyatun kabira malai ce jurjan gari ne mai tarihi kuma mai girma waye min a'mali mazandaran mazandaran hayin shi ma sunan garin kenan mazandaran shi ma ka rubuta shi kamar da Hausa M A Z A N D A R A N mazandaran a fi bilad al-ajam a garin ajamawa laha sha'anun kabirun fi tarihi wala siyamma tarikh al-ilmi al-islami ana girmama garin Jurjan in ana magana tarihin ilimi a musulunci na baga fiha tawa'if min ahli al-ilmi akwai malamai da dama da suka samu daukaka a wannan gari fa fil hadisi amsalu a bangaren ilimin hadisi akwai amsalu Abu Nu'aym Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi wal Imam Abi Ahmad Abu Ahmad Abdullahi ibn Adi wannan shine mai mai alkamil kenan abu ahmad ibnu adi wanda ya shekara ta 365 shine mafi shaharar su a ilimin hadisi ta fuskar ilimin jarh wa ta'dil shine mai alkamilu fi du'afa'ir rijal wanda yake buga shi cikin mujalladi biyar sai kuma yace wal imamu abi ahmad abdullahi ibnu adi wal imamu abubakar ahmad ibnu ibrahim al-isma'ili daga cikin manyan malaman shafi'iyya shi kuma ya rusu ka ta uku ne da saba'in insha Allah faƙassama sahami hadal kitaba ila arba'ata ashara juz'an as-sahmi ya karkasa wannan littafi zuwa juz'i goma sha hudu kullu juz'in min hafi bid'in wa 30 safha fil matbu kowane juz'i ya kai shafi 30 da wani abu a bugaggiyar takarda waftataha al-kitaba ba'da al-khutbati bi abwabin tata'allaqu bi jurjan bayan da ya khutuba sai ya ambaci wasu babuka wanda ke da alaka da al'ummar Jurjan fa zakara fiha fatha Jurjan yayi bayani akan sanda aka ci garin da yaki wa man dakhala min as-sahaba ya ambaci sahabbai da suka je garin wa min at-tabi'ina wa nasaba Yazid ibn al-Muhallab da kuma dangantakan Yazid dan Muhallab din da shine komandan da ya bude garin Fatiha Jurjan wa auladahu da ƴaƴansa wa ma asnada Yazidu min al-hadith ya ambaci kuma hadisan da Yazidu ya kawo su da isnadi shi wannan Yazid dan Muhallab dan Abi Sufra wa makarimahu da darajojinsa thumma ummala bani Umayya sanan yi tarihin sauran ma'aikatan daular bani Umayya wanda take rike da mulki a lokacin wa tasmiyata khidat al-masjid fi ahdihim da bayani akan tsare-tsaren gine-ginen masallatai a zamun nan kowane daga cikin su wanda suke gwamnoni a garin thumma man dakhala jurjan min al-khulafa'i al-abbasin sannan ya ambaci tarihin waɗanda suka taba shigowa garin jurjan cikin halifofi na daular abbasiyya thumma ummalaha fi dawlati da kuma waɗanda suka zama gwamnonin Jurjan a zamanin daular Abbasiyya istaghraqat hadhihi al-abwab bid'a ashara safha wannan babuka sun kai shafi 10 kaza thumma shara fi tarajumi sannan ya tinkari tarjumumin murattaba ala hurufil mu'jami yana mai jeranta su alif ba'i bi hasabi awwal harf min al-ism faqat da lura da harafin farko kawai a suna bada'a bi ahmad thumma isma'il thumma ishaq ya fara kawo masu suna ahmad sannan ya kawo masu suna isma'il sannan ya kawo masu suna ishaq wa haka za haka da ya karshe ku ba da faragil hurufi zakara tarajima mallam yu'raf illa bi kunyati bayan da ya gama an fitan waɗannan tarjumomi sai ba tarjuma waɗanda ba a san su ba sai ta hanya ba a san su ba sai da alkunyarsu thumma tarajuma an-nisa'i sannan tarjuman matiku thumma zakara faslan fi an-nasabi allati tashtabihu fi nisab allati tashtabihu bi kalimati durjani sannan ya kawo wato bayani akan wasu nasabobi wanda an an ambace su suna kama da jurjani din sai a kasa ganewa wa sharahaha summa sadraka iddat tarajuma min kitabi tarikh istarbad lil idrisi sannan ya kara su minha ma kana fatahu ko abin da ya kubuce masa wa minha ma karrarahu akwai abin da kuma maimaita li ziyarati fa'ida dan karin wata fa'ida zakara zalika murattaban al hurufi aidan duk waɗannan ma ya jiranta su a harafi harafi thumma zada fil akhiri iddata tarajum sannan a ƙarshe ya ƙara wasu tubiya hada alkitabu taqiqi shekhi abdurrahman almuallim baba malami abdurrahman almuallimi rahmatullahi alayhi yayi taqiqi littafin nan shi da wani mutum mai suna dr muhammad abdul muid khan mutumin indiya ne fi da'iratul ma'arif al-uthmaniyya bi Haidar Abad ad-Dakkan kasar Indiya ne wannan a shekara ta 1369 daidai da 1950 miladiya thumma sawwarahu alamul kutubi fi Beirut daga nan kuma alamul kutubi su kuma suka yi wato suka wanka daga shi a kasar Beirut kenan ashiran mala yace zikiru akhbari asfahan sai kuma ambatan labaran asfahan sunan littafi ne na abu na ita ma asfahan har yanzu ƙasar iran mukiyayi asfahan daban da isbaniya isbaniya mai sinun isbaniya mai sinun shine spain shine ƙasar spain ta yanzu wannan kuma asfahan mai sadun da ƙarin wani ha asfa asfa ana kuma cewa asbahan to wannan ita jiha ce a ƙasar Iran har yanzu sunanta kenan ita ce wannan garin su Abu Nu'aym kuma shine ma mai wannan littafin Abu Nu'aym mai hilya da da dalailun nubuwa da ma'rifatus sahaba da sifatul janna da makamantar su babban malamin nan Abu Nu'aym al-Asfahani na'am li Ahmad ibn Abdullah al-Asfahani ya rusuka ta 430 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama bada'ahu bi muqaddimatin tawilatin an fada'il asbahan ya fara da doguwar shimfida wacce ke magana akan falalar garin asbahan a wa khabari fathiha da labarin budeta wa khitatiha da tsarin garin wa kad bada'a tarajima biman dakhala asbahana min as-sahaba sannan ya fara tarjaman ne da sahabbai da suka zo garin thumma zakara man ba'dahum sannan na bayan su haifu bada bi tartibi على حروف المعجم شما يتنبشي سابسا A B C D نا عربية ويذكر في الترجمة عادة اسم المترجم له يكن أنبشي سونا واند أكي يكي ترجمة سا واسم أبيه وجده سونا بابنسا دكاكنسا ونسبته ددنغنتكسا أحيانا وأحيانا يذكر طبقته ولوك تشكم لتعرى لكنسا ربما ذكر سنة وروده أصبحانا wa sababa yake ambaci kuma shekarar da mutum ya zo asbahan da kuma dalilin da ya zo karantawa ya zo ko karatu ko aikin gwamnati kuma kamar haka wa yadhkuru riwayatan aw akthara min riwayati yake ambaci riwaya guda ko fiye da guda daga cikin riwayoyinsa thumma yazkuru ahyanan shuyukha wa talamidha sahibi tarjuma yake ambaci kuma malamai da ɗaliban da mai wannan tarjuma yayin karatu a wurinsu da waɗanda ya karanta wa rubbama aurada akhbaran muqtabiba yakan ambaci kuma wasu labarai wanda da wato kaman an rufe su ba a san su ba tattasiru bi rahalati almutarjam wanda suke da alaka da tafiye-tafiye na ainihin wato wannan da wannan da ake tarjamarsa waluqiyahu shuyukha da gamuwarsa da malamai wa qad zakara wadha'if al-idariyya yaka ambaci kuma ayyukan da mutane suka yi alƙalanci limanci waziranci kwamishinan kuɗi ko makamantansu لبعض المترجمين لهم وخاصة القداة مسمى القالي yana yawan ambatan su kubi'a wanda bayar kitabu fi lidan bril am an an rubuta an bugunta bi a lidan lidan kasar portugal kenan shake cin bril a 1930 daidai da shekara ta 1350 hijriya sai mu bar shi nan zamu karasa shi insha Allah a karatu na gaba da zamu yi a littafin karmu abin ga sai mu je al'ibaru fi khabari man abar al'imamu abu abdullah shamsuddin al-zahabi rahmatullahi alai za mu tashi inda al'imamu zabi yake cewa sanata ihda wa samanina wa mi'atain shekara ta 281 bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayani akan ahdath na wannan shekara malai yace fiha tufiya ibrahim ibn al-husayn al-kisai al-hamadani ibn bi zi bi zil wa yu'rafu bidayatan bidabbati affana lilzumihi lahu wa yalusi fi nah wa kana thiqatan jawwalan salihan يصوم صوم داود سمع أيضا أبا مسهر وأبا, وأبا اليماني وطبقتهما وكان من أكثر الحفاظ حديثا وانا مالي من سنة إبراهيم لون حسيني الكسائي الحمذاني ابن بيزي آه بيزيل لم بيزيل ويعرف أنفسنا شدا بدابة أفان أنا تمشي دابة أفان lilzumihi lahu saboda yana yawan lazimtan Affan ibn Muslim ko da yaushe suna tare sai ake ce mishi kamar a ce wato keken Affan ko mashin din Affan wali wailu si fina wala ni ba su mai wannan abu ba jama'a na yi iya bincike na ban gane me ba me ake nufi da shi wani larabci ne can nasu daban Allah shine mafi sani kuma shi ma mai taƙiƙin shi ya bi ce komai akai ba sauran masadiru na tarjamarsa na koma ko zan ga wannan magana irin tarihul islam irin bidayatun nihaya da ire-iren su duk banganta ba daga dai ji dai ba larabci ba ce kuskuren inji ne wata kalma ce ta haɗe allahu ya alamu da hausawa laƙaɗa hasan manin ta ha'ila ma'alima wa kana thiqatan jawwalan salihan malami ne amintacce ya yi yawo ƙasa-ƙasa salihan mutum ne mai nagarta ya sumu sauma dawuda yana azumi yau ya yi gobe ya sha ruwa yau ya yi gobe ya sha ruwa sami a aiban baya ga affan da aka ce ya nace mishi ya ji kartuwa ilawa daga abu mishar da abu yaman alhakam ibn nafe da tsararrakin su wa kana min aksari hufazi haditha na daga cikin mutane mafi yawan hadisai a cikin malam Allah ya gafarta mishi wa fiha al-imamu abu bakrin abdullahi ibn muhammad ibn ubaid ابن أبي الدنيا القرشي مولاهم البغدادي صاحب التصانيف في جماد الأولى وقد نيف على الثمانين وكان صدوقا أديبا أخباريا كثير العلم رواء خالد بن خداش وسعيد بن سليمان سعد ويه وطبقتهما sai kuma a wannan shekara ila Allah ya rasuwa ma malam Abubakar limamin musulunci malam Abubakar Abdullahi dan Muhammad dan Ubayd ibn Abi Dunya mashahurin malamin a wannan shekara shi ma ya rasu shekara ta 281 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya rayu wajen shekara 82 ko da uku a duniya domin ko an ci an yi shekara ta 208 kaga ya rayu shekara 81 80 kenan ko ko kwatankwacin haka gab da tamanin saba'in da uku alƙurash maulahu bararren bawa ne ga dangin banu umayya albagadadi mutumin ƙasar bagadaza sahibu tasanihi ma'aboci littafai da yawa ga majmu'a sanan a maktabanmu majmu'ati a'mal ko majmu'atu rasail ibn abi dunya mujalladi tara za ka ganshi wani baki yana nan haka kowane daya ya kai kaman girman riyadus salihina haka guda tara duka littafan shi sannan akwai su kuma dai dai dai dai kala kala kala sun fi kala 200 kananan littafai daga cikin mutane a cikin malamai mausu'iyuna masu rubutu da yawa Allah ya gafarta mishi fi jumadal ula ya mutu a watan jumadal ula wa kadnan ya fa'ala 80 ya kai tamanin a lokacin da ya rasu ko ya tsallake tamanin wa kana sadukan malami ne mai gaskiya adiban masanin adabi akhbariyan malami ne masanin labarai kasiran ilimi yana da tsagwangwamin ilimi rawa an khalid ibn khidash wannan malamin sa ne wa sa'ad ibn sulaiman wanda ake cewa sa'ad wai wa tabaqatihima da tsararrakin su kamar da ambata an haife shi shekara ta 208 kuma yana daga cikin mawali na banu umayya baya ga waɗannan malaman daga cikin malamansa akwai ali ibn al-ja'ad wanda malami ne na imam al-bukhari amma ya tsawon rai har wannan malamin shi ma ya riske shi da ahmad ibn ibrahima ad-dawraki wannan sa cikin malamansa al-imam al-mizzi abul hajjaj al-mizzi yana da wata risala da ya tattara sunayen malaman da ibnu abid dunya ya riwaya daga gare su imam az-zahabi yake cewa wa hum khalqun kathir halittu ne masu tarin yawa an lissafa sun ta sama mutum 400 zuwa da hamsin malaman da kawai ya tsuguna a gabansu ya ji riwaya wane mutum yana da wasu abubuwa guda biyu da ake ambata wanda zahabi ya ambace su a cikin siru alamin nubala kuma mun ambata a mukaddimar da muka yi na littafin sa makarimul akhlaq wanda muna karanta shi a nan makarantar wallahi hamd cewa yana da malamai da yawa wanda ba a san su ba haka zabi yake cewa wa kana yarwi an khalqin majhulina wa kana yarwi an khalqin kathirin la yu'rafuna yana riwaya daga malamai da yawa ba wanda ya san su shi saboda kurda kurda da yake yi lungu da da kauye da birni ya karatu a gurin su sannan zabi yake cewa tasanifu kathiratun jiddan wa fiha ajaib littafan shi suna da yawa da yawa kwarai amma fa akwai ababen mamaki zaka ji kissoshi iri daban-daban a littafin shi wannan wannan kuma haka yake littafin wasu ma daga sunayen zaka ji akwai alamar sunayen masu ban mamaki ne misali akwai zaka sunan littafi a ce sunan shi a a a menene kitabul manamat da man tahaddatha ba'da al-maut da ire-iren su labarin wanda suke magana bayan sun mutu labarin mafarka mafarkai da ire-iren su yana da riwaya a cikin tafsir na ibnu maja ibnu maja yana tafsir to ya riwaya daga gare shi a ciki ya kasance Allah ya bashi wata baiwa ta wa'azi zai iya yin wa'azi ai kuka ai kuka ai kuka kuma ya juye da wa'azin kuma ai dariya ha halifofi yana musu wannan da haka malami ne da yake zama da halifofi sarakuna har kuma yayi shi ya training din wasu khulafa kamar al-mu'tabid ɗaliban sa ne tun yana dan karami shi ya masa training daga ziltaban shi akwai zaka ji kitabul qana'a kitabu ƙasirin amal kitabu mujabid da'awa labarin waɗanda ake amsan addu'o'insu kamar yankan wuka irin kitabu samti kitabu uzla kitabu shukur man asha ba'adal mauti kitabu zammil muskir zammil riya zammil malidi yana da su kala daban-daban kitabu tauba kitabu shukuri kitabu samti na ambace shi ko kitabu ikhlasi kitabu uzlati kowane littafi ne mai zaman kanshi ta'birur ru'ya dalailun nubuwa sharaful faqri kun da bishi suna sharaful faqri darajar talauci ga sunan dai ire-iren su Allah ya gafarta mai Allah ubangiji ya gafarta mai gafara mai yawa malam ya ci gaba da cewa وفيها الإمام أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمر البصري الدمشقي الحافظ في جماد الآخرة سمع أبا مسهر وأبا نعيم وطبقتهما وصنف التصانيف وكان محدث الشام في زمانه wannan yana da riwaya cikin sunan ta limamu Abu Dawud Abu Zur'at ad-Dimashqi Abu Zur'at ad-Dimashqi sunan shi Abdurrahman ibn Amrin irin sunan al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amrin sai ce albasari go to wannan kuskure ne na bugun inji amma annasari ne shine na ambata mana cewa mu kiyaye annasari binunin haka zabi da ya kawo sai ce binunin annasari ne wannan kuskuren bugun inji ne ad-dimashqi al-hafiz ya rasu a wannan shekara ta 271 fi jumadal akhirah sami'a ba mushirin ya ji hadisi daga abu mushirin da abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn wa tabaqatuhuma da tsararrakin su irin su affan irin su abul yaman irin su sa'id ibn mansur irin su ahmad ibn hanbal da makamantansu wa sannafa tasanifa ya rubuta tafi akwai tarihu abi zur'a daga cikin taban shi mashahurai shi ma da nuska a nan makarantar mu tarihu abi zur'a yana a cikin mujalladi biyu jama'a ah wa kana muhaddith ash-sham fi zamani al-imam abu zur'a ta dimashqi shine malamin hadisin sham a zamanin da yake rayuwa al-imam az-zahabi a tarjuma sa yake cewa lamma qadima ahlur rayyi mutanen garin rayyu garin su al'imamu abu zur'a al-razi da al'imamu abu hatimin razi da ɗansu abdurrahman da suka zo ila dimashka suka zo damaskas a ajabahum ilmu abi zur'a sai suka ga wannan abu zur'a sai iliminsu iliminsa ya burge su fakannau sahibahum sai suka kuma suka sa wa nasu malamin wane kenan alhafiza wane abdulkarim ibnu ubaidillahi razi sai zai kuma sace mashi abu zura kajin da ya samu sunan ke kamar da mutum kawai zai ji sha'awa sai ce sunan shi albani sunan shi bin baz sunan shi uthaymin sunan shi qatada sunan shi abu hatim sunan shi ibn taymiya ga sanan duk ga sanan san cika gari irin wannan al'ada ce kuma la albani namu Allah ya gafarta mishi in ka san tarihin shi ma tun suna sakandare a nan barewa yake ba mu labari ya gaya mana cewa ‘yan ajinsu samari ana yayin su Bob Mali su wane ne ‘yan rawa da ‘yan ƙwallo kowa na sawa kanshi suna irin wannan sai ce to ni kuma ni ne albani kamar wasa suna ya bishi yanzu kuma za ga akwai albanin jega akwai albanin fataskum akwai albanin kano albanin sokoto albanin marafa albanin soba kowane gari da albaninsu wani garin ma sai karasa wanne ne ba wanne ne ba wanne ba albanoni da yawa ko kuma za ka ga su kuma mata irin wanda ake cima ustazai su kuma kowa za ka ji ummu ibn hajar ummu uthaymin ummu wane ne duka fata ne mai kyau jama'a fata ne mai kyau babu laifi kai ma kawai sai ka lakaba wa kanka ko kuma in ka ga wani irin naku ko kamar yadda ibn taymiya shi ma an ce haka ne sunan wannan kaka tashi taymiya babanta ya tafi aikin haji ya tsaya a garin taima ya ga wata ya kyakkyawa an haifa sai ya fatan shi ma matar shi da take da ciki an sata yafi ya lafiya irin wannan da yago ya ganta kuma sai sa mata ta ce to taymiya irin ta taymiya na irin irin ta tayma'u ina fata mun gane wannan to al-Imam Abu Zur'a kenan guda biyu mashahurai sai kuma ya zama wancan din yafi shahara in aka ce Abu Zur'a aka yi shiru to Ar-Razi din amma shi wannan na asalin sai an sai an faɗi nasabar kamar yanzu misali a context na Najeriya in ka ce Albani to sai an fara tanin malam Muhammad Awal Adam Albani Zaria kafin a fara tanin Albani Muhammad Nasiruddin da haka shi ma kai in yace qultu ni Albani sai ka ji ya ce Albani mai littafi dan ka a ce shi Muhammad Awal Allah ya gabata musu gaba daya wannan kenan al-Imam Az-Zahabi yace wa fiha al-Hafiz Abu Amr Usman ibn Abdullah ibn Qurrazad Qurrazad al-Antaqi أحد أركان الحديث سمع عفان وسعيد بن عفير والكبار وقال محمد بن خمروية بن خميروية هو أحفظ من رأيت توفي في آخر السنة شكما الإمام أبو عمر عثمان بن عبد الله بن خر زازي wanda al-Imam nasai ne kada ya fitar da hadisin sa a cikin Ashabul Kutubus Sitta amma banda Nasa'i Abu Awana a cikin abin din shi wato musakharaj dinsa da kuma Abu Hatim Radi da ɗaliban sa ne sunan shi kenan baban Amru Usman dan Abdullahi dan Khurrazazu a mutumin garin Tabriya ne garin su Tabristan amin garin su al-Imam Tabari sannan ya zo na Basra sannan kuma ya tike Antakiya da aka kici mishi al-Antaki wato Naziru Antakiya kenan ya ji hadisi daga Affan ibn Muslim da kuma Sa'id ibn Ufair malai ce wal kibar da manyan malamai irin su abu abu abu abul walid tayalis irin su sa'id dan mansur irin su musaddad su yake ishara ah wannan malamin al-imam az-zahabi a tarjumar sa a cikin sirr alamin nubala ya kawo ta magana nake son karanta mana ta gajeriya ce amma tana da fa'ida insha Allah yace wannan malami yake cewa yahtaju sahibul hadisi ila khamsin mutumin da ke son ya zama malamin hadisi yana bukata abubuwa guda biyar fa in udimat wahidatu idan ɗaya ta faɗi fa hiya naqasu za ta takaita samuwa hadisi gare shi sai ya ce yahtaju ila aqalin jayyidin yana bukata zuwa ga hankali mai kyau lafiyayyen hankali mai gane abubuwa ɗaya kenan ko yace wadinin yana bukata addini kula da addini wa babtin yana bukata ga karfin hadda wa hazaqatin da kuma hazaqa hudu kenan ko wa hazaqatin bis sinaa da hazaqa da sanin sana'a shi sai ce ma'a amanatin tu'rafu minhu sai kuma amanan ilimi kaji abuwa guda biyar da ya lissafa aqalun jayyid dinun dabtun hazaqatun bis sinaa da kuma amanatun tu'rafu minhu a san shi cewa mutum ne amintacce in ya faɗi magana a cikin ilimi to an san haka take yadda ya karanta haka zai bada ita in an samu tangara sai dai kuskure ba a san shi da rashin amana gun ilimi ba to dai faɗi wannan magana sai zahabi kamar al'adarsa sai ta aliki ya ce qultu al'amanatu amana da ya kawo a matsayin abu na biyar yace juz'un minal minad din za ka iya saƙa ta a cikin addini su koma hudu ke ya ce wadzabtu dabtu da ya kawo kuma dakhilun fil hiziki shi kuma kamar da shi cikin hazaka an ga sun koma uku kenan da ka zai muna da muna da wato aqalun jayyidun wa dinun wa hizqun kenan zabiya ya shigar da wasu guda biyu cikin yan uwansu sai ya ce fallazi hataju ilaihi al-hafid yanzu hadi ke magana ya ce abinda malami ke bukata na hadisi an ya kuna taƙiyyar zakiyyar nahawiyyar logawiyyar zakiyyar hayiyyar salafiyyar ya fiye an ya tuba biyadihi mi'atai mujalladin wa yi hassila minar dawawi ne al-mu'tabara hamsa mi'ata mujalladin wala yafturu an talabil ilmi ila mamat بنية خالصة وتوادع وإلا فلا يتعنى malam zabi kenan yace abinda kake bukata ka zama malamin hadisi mutane da ma suna yawan tambaya malam ina so in zama malamin hadisi ina so in zama kamar albani ina so in zama kamar kamar ibn daqiqin ina so in zama kamar kamar al-ethiopi ina so in zama kamar suyuti ina so in zama kamar rabiul madkhali ga sunan malamin hadisi kala kala to gashi za a biya baka abin a dunkule ya ce abin da kake bukata na farko an ya kuna taƙiyya ka zama mai jin tsoron Allah a ɓoye da a fili zakiyyan ka zama mai basira kana da ƙwaƙwalwa tukuna kamar da suke cewa innahu ilmul mazakir karatun mazaje wato kamar noma ne sai maza ko in ka gama tana noma to abu ya lalace ba dai a cikin musulmai ba sai dai a cikin wasu irin mutane aiki ne na maza ya ce baya ga wannan ya ce nahawiyan ka san ilimin nahau wannan kuma ya daga cikin abin da muke da rangwame mu kuma a kan shi Allah ya fi mana na ce muna nufin galibin tawagar mu ta ahlus sunna muna da raina ilimin arabiya kuma ana ta faɗa ayi ayi ayi amma ba ga malaman mu suke kwashe mana kafa ko dai ba su san koya mana ko kuma ba su iya ba su ce mana kanmu koya ko kuma su dan koya mana sama-sama sama-sama ba za a daza a wannan ajin muna nan za mu fara gatun nahu kuma a wanda mun sauke wannan ne za mu saka littafin nahu ko a ɗayan layin alkunnash kamar da kuka sani yana nan kowa na da shigo za mu yi shi mu da zurfi ne insha Allah yadda muke zurfa waɗannan haka za mu zurfafa shi Allah ya sani ba wai dan cika baki ba ina ganin mahala na fi iya shi akan wannan dan dai ko ban koyar da shi yawa Allah ne bai sa zan koyar da shi ba abubuwa suka rikirkice kuma ga malamai nan da yawa masu koyar da masu koyar da nahwu to amma ya muka iya dole mu mu koyar da shi ba yadda ka iya sai ta sai ta suka ka in baka koyar da shi wata na kai ta jin shi a cikin kwakwalwarka ya je daskare maka kawai a wani gefe a kwakwalwa Allah ya tsare mu lugawiyan ya zama kuma kasan lugal arabiya ma'ana sauran fannoninta na sarfu da balaga da adab kasan waɗannan surorin rannan muke magana da malam kabiru maru Allah ya saka mishi alkhairi muka yi wannan magana da shi yace daga cikin abin da ibnu hajirin ya ɗarawa sa'o'in shi a ilimi kuma har yanzu ya gagaru kowa shine sai da ya itiqanin arabiyya sannan ya shiga harka hadisi sai fara lissafo malamai masu irin wannan siffar ce duk an allura a tarihi malamai masana arabiya to hazzinsu a sauran ilimi yana yawa da gaskiya imamu bukhari yana da wannan yana da wannan ɗaƙar imamu suyuti yana da wannan ibnu kathirin yana da wannan zahabi din nan yana da littafi na nahu mun taba kaddar da shi a nan makaranta to za ga duk malaman da suke da wannan cikar kamala a sanin su ga arabiya to sun samu ma kansu wato wani mabudi ne domin komai za su iya karantawa su mu'amalance shi za su iya kuma ta'alifi mai kyau na zance to da ka dole ka iya larabcin ya zama kuma zakiyan wannan zaki na iya tantance wato mutanen kirki da mutanen banza a riwaya shine zaki ya zama ya iya tazkiya wancan zakiyan basira zakiyan mai iya tantance suwaye masu nagarta suwaye masu riwaya mai rauni hayyan ya zama wato mai kunya mai sanin ya kamata yana da kunya a faɗa keke da abin da yake faɗa bayi da azarbabi ko rashin mutunci ko rashin sanin ya kamata salafiyan ya zama cewa yana bin tafarkin salaf ilimin hadisi ya yi tutsu ga duk wanda ba ba salafi ba ne alasa an gana abin da ke nufi ko ka shige shi in dai ka ƙibin tabarkin salafiya to zai maka tutsu wallahi duk sauran ilmomi kana iya ka ƙware a kansu ba ka salafiya ma'ana kana iya zama duk ka fi salafiyan garin ku sanar alƙur'ani ka cinye musabaka yan makarantar ka cinye musabaka kuma ka zama kai ɗan tijjaniya ne ma akwai su ballantana na hau ballantana fiƙihu ballantana mas amma in dai hadisi ne to sai ya maka tutsu ko ka shige shi sai an ga wallanka kalla da kyau ka gani hatta irin su gumari da suka shiga su kausari da ire-iren sai da aka gansu tambur saboda za ka tafi ka tafi sai ku raba jihar shi shi shi ne abinda wancan na kanan na ya soye ya shiga hadisi shi da ribas ma ya shiga dan gidan man nasu da ribas ya shiga ma shi to yasa sai ya auka rami kawai ba shi bai yiwa sai ga salafiyan yakfihi sannan abu mafi karanci minimum standard an yaktuba biyadihi mi'atay mujalladin mujalladi 200 za ka kwafe da hannunka ba ne mutum wa yuhassila dawawina ya tare da tafai almu'tabara abeban dogaro 500 mujallad kamar mujalladi 500 a cika da library akwai littafi guda ɗari biyar alal aƙalla a cikin masu isnadoji na hadisai kuma duk ka karanta su ka koyi su karsan ciki da wajensu sannan wala ya fituru min ɗalibin ilmi ba a graduating ba a sanyi ko a ɗaga ƙafa sai ai mun duk mal albani ya koyi da komai ai mun gama karatu mu da muka zauna gaban dr ahmad biyu ke mu da muka zauna gaba abu isa kalhuwai mu da muka gana sidin albani mu mun yi jami'a azhar tun shekara kaza amma fa yanzu baka karatu to baka zama malamin hadisi wala yafturu min talabil ilmi baya fasa koyon karatu al-imamu tabari Allah ya gafarta mishi yana gadan mutuwa dalibai suka zo ana tattauna wata mas'ala sai ya ce ku daga ni a daga shi ce ku bani tawada da alkalami me za ka ce wannan fa'idar nake son kwabi algata malam jiki ana mutuwa koyo ko gobe yace ai gara na gamu da Allah na san wannan karatun akan na gamu da Allah ina zaitar shi yadda ka sa alhazan birni ko suna ciwo suna fasa kasuwanci da bayani akan abawa na kaza ka abawa na kaza to in ma Allah ya muncikawa a san dubu kaza na wane ne miliyan kaza na wane ne wance tana da 'ya'ya da ni mun yi aure zama na a fatakwal su ma a sa su a gado ba da duro bane sharri aka yi mata uwa ta ce ba ta son ta duk zai ga faɗi wannan ko kaga yana kwance amma bai ci gaba da harkar da ya saba ba to haka yake so malaman hadisi su zama yace ila ilal mamat har mutuwa har mutuwa biniyatin khalisa to kajin da gida yake saka kuma kin da niyya ta gari duk wannan mai zama ba neman girma kake ba ba neman suna ba ba dan kai jayayya da da masu ilimi ba ko dan kare na jahilai ko dan aji tsoranka yace watawadu'in da kuma kankan da kai ana algatu malan kana almajiri ya sheik kana a'a har ga dinga cewa kaza kaza kaza na iya kaza na san kaza ka zama kamar wani kaura mafi malamai yanzu kauraye ne jama'a wannan kaura shine fito a fili yau kanshi kirari yayi ihu yace shi ya iya kaza daga kaji malami na cewa ya iya kaza ya san kaza shi wallahi ya fi kowa sanin kaza ya fi kowa shahara kan kaza to wannan kaura ne jama'a a cikin malamai bai kama da siffan malamai ta tawalu siffa ce lazima ka kokari koda tasannu'i ka dinga yi ma'ana koda da gangan ne ka koyi tawalu koda bai cikin asalin halinka yace wa illa in baka yi waɗannan ko fala ya ta'anna kar ka shiga wannan harka da sai da zabi ke kar ka nemo ta haka ko ka kama yi ka rike harkar ka ta aikin gwamnati da kyau ko ka rike harkar ka ta sakataren kungiya ko kai tela ne ko ka shiga dan sanda ko limami ne a wani masallaci na wani kwatas na masu kuɗi to je ka cigaba da wannan harka ko ka lallaba ka nemi wani abin yi kawai yawa nemi abin da zaka yi wanda zaka amfani musulmai amfanarwa ba dole sai ta ilimi ba amma inda yace inda ba ka iya wannan ba fala ya ta'anna karka bata wa kanka lokaci shine ma'ana wannan wannan magana ce ta malami mai tajriba jama'a wanda ya shekara kamar 45 yana rubutu da karantawa da wa'azi da raddi da takhriji da ikhtisari ya cinye rayuwar shi akan wannan sannan yake faɗan wannan ka san ko lalle abun a kalle ta ne zan ce to bari karanta mana ita dan fa'idarta da fatan kuma ta amfani mu daga nan sai mutun yawo kanshi hisabi a wani mataki yake ina ya fuskanta in ana ce maka ibnu hajirin din nan to ka san me ake ce maka in ana ce maka zahabi ko ko siyudi ko sahawi balanta na haura can sama ana ce maka dara kudai ran da haka yanzu sunan shi dara kudai nace kai na kalle shi haka to nace kai ka san girman sunan nan ko yace algawata wala nace ai kai ne algawata wala dara kudai ni malam wasa ne inda mutum da ka san aljani inda ka san aljani jama'a Allah shi kyauta sai mu koma cikin matanin da yace wa fiha al-allamatu abu abdullah muhammad ibnu ibrahima ibnu al-mawazi al-iska al-iskandarani al-maliki sahibu at-tasanif akhadha an asbagh ibnu al-faraj wa abdullah ibnu abdullah ibnu al-hakam wa abdullah ibnu abdul hakam wanta ilayhi ri'asatu al-madhhabi wa ilayhi kana al-muntaha fi tafri'il masail sai kuma wanda daga cikin manyan malaman malikiya mutanen kasar maghrib shine al-allamu abu abdullah muhammad dan ibrahima dan mawazu mutumin iskandariya ne asalin shi ba maliki ne yana da littafai da dama ya karatu a gun asbam ba maliki ne shi ma da kuma ibnu abdul hakam ɗaya daga cikin ɗaliban imamu shafi'i din nan in ta ilaihi ri'asatul madhhabi jagorancin malikiya ya kare a kansa wa ilaihi kana al-muntaha fi tafri'il masail kuma karke ne shi wajen tsatsaga mas'ala ai ta tsagata ana tsagata sanata sanataini wa 80 wa 200 shekara ta 282 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiya wa qasulhu bainal mu'tadid wa khumarawayhi wa tazawwaja al mu'tadid bi ibnati khumarawayhi ala maharin mablaghuhu alf alf dirhamin fa ursilat ila bagdada wa bana biha al mu'tadid wa qawima jihazuha bi alf alf dinarin وأعطت ابن الجساس الذي مشى في الدلالة مئة ألف درهم أولا الشكرة تقريبيو دا تمانين دبيو داما أكوير جمع سكان المؤتدب خليفة da wani ɗaya daga cikin kwamandojinsa ɗan gidan kwamandarsa in mutuna ahmad ibn tulun amiru misra wa sham bayan rasuwarsa aka sa ɗan shi mai suna humara waihi ibnu ahmad ibnu tulun shi ma a wannan shekarar da rasu zamu ji anan gaba kadan wani jarimi ne mai kyauta mai israfi wanda sai da talauta kanshi da kyauta kamar da zabi yake fada da karshe amma kamar da zamu zo mu ji yaran gidan shi suka kashe shi sun tuhume shi da cewa yana so yana neman su neman maza suka kashe shi kuma daga baya aka aka kashe su gaba da su Allah ya tsare mu to abinda da aka tume shi da shi ken to sun yi sulhu tsakaninsa shida mai gidan nasa al-mu'tadid daga cikin sulhun sai aka yi wata safka wani wani contract dama aure irin wannan jama'a ba yau aka fara shi ba aure tsakanin yayan sarakuna da yayan shugabanni yayan gwamnoni da yayan sarakuna yayan sarakuna isu isu ba yau aka fara wannan auren ba dama akwai wato kafa'a tsakankaninsu kuma tsohon abu ne a tarihi da aka talakawa da suke ta damun kansu ya za a ce ya gidan wani ba ta aure kowa ba sai wani ya gidan sarki ko gwamna ta ki auren kowa ya za a ta aure ka ya za ka yi rike ta in ba neman fitina ba kai ma ka nemi wace daidai sa aka duk abin da yake jike wata akwai a cikin matar da za ka aura za ka yi samuwa tafi ta kyau tafi ta hankali tafi ta tarbiyya tafi ta sanin ya kamata ka aure abu kamar na ruwanka da su neman fitina kawai a gun talaka jama'a kai ta jawo kanka fitina a zuciya ka ta buga a banza ya za ta aure ka ta ina za a fara to sai aka yi sulhu wata zawajal mu'tadil sai abin nan halifan ya auri ibnata khamarawai ya ya aure ta sunanta kadarun nada aka ake ce mata kadarun nada sai ka ce wani littafi ana sifanta da cewa mace ce mai matukar kyau da hankali da kuma jan hankalin mazaje duk wanda ya ganta sai ya lashi miyau wato ba mace ce ga magari ba ta rusu shekara ta 287 mana bayan shekara biyar kawai da yin auren Allah ya mata rasuwa wasu malaman tarihi kaman kamar abin nan ibnu khallikan yana cewa auren an yi shi ne da nufin dan a talauta ubanta ta yadda za a rage mashi karfi domin idan an yi aure a irin wancan zamanin kuma a yanzu ma kana yin gara ne da gwargwadon darajar mijin in ka tashi yin gara darajar mijin za a kalla kamar yadda shi mijin ya ba da sadaki ina ba da ake cewa sadaqul mithli sadaki daidai darajar ta ko to kai kuma za ka kalli irin darajar sa ne irin kayan da za a yi mata shine suke cewa jihaz kamar yadda zamu zo mu ji to garin yi mata gara sai da ya ci bashi duk kudin shi dan garar kaya ne guda raƙuma ne a wajen guda 70 suka raka kayan garar inda wato da kayan ɗaki da kayan shafe-shafe da kayan kicin watakila da kayan bacci da gadaje irin da ya kasa ana yi mayayin masu kuɗi to raƙuma ne suka raka kamar za a tafa wani kasuwanci na musamman kamar yadda ce kayan auren wata ya a zo da shi kamar tirela uku daga irin tirelan ta dangote ce a kwaso su daga garinsu za ka wani gari tirela uku ta kuwa ya abin kallo ne kai kanka mai gidan watakila gidanka ya yi kaɗan irin wannan sai an ga maka yin da zaka gida sai a ce to ka gina gida mai daki kaza za a zo a sa kaya Allah shi kyauta to akai wannan aure da kadarun nada da mu'tadid ala maharin aka bada sadaki mablaguhu alfa alfa dirhami dirhami miliyan 1 dirhami miliyan 1 jama'a ko nawa ne kudin Najeriya yanzu ohu sai an lissafa fa ursilat ila bagdad aka dauko ta daga kasar sham aka kai ta bagdad gidan mijinta kenan wa bana bi hal mu'tadid kuma ta tare a gun mijinta wa quyi wa quwima jihaziha jihazuha an yi estimate na dukiyar da aka kawo mata a cikin kayan daki na gara bi alfi alfi dinarin kaga dinari kuma ya ninninka dirhami a daraja domin dinari daya a kudin Najeriya yanzu wajen 160 dinari daya amma watakila ma ya tashi ya kusa dubu ɗari biyu domin rubu'insa ba shi ne abinda ake abin nan a kan sata ba ko za ka tara wajen dubu ashirin ne ko to kenan kamar mace dubu tamanin maɗauka maɗauka dubu tamanin flat rate ya kai ɗari ba to mu bar shi da a cewa dinari ɗaya dubu ɗari ko estimate da zai fi sauƙi to sai ka ce times million ke times one million kamar miliyan 100 kenan go a kudin Najeriya haka ne to kayan daki da aka yi mata kamar na naira miliyan 100 kudin Najeriya wane mutum to akwai wani ibn jassas shine jagoran yan rakiya sai sai aka aka da sojoji kamar yanzu a ce an baka escort saraka kayan daga gidan iyayenta zuwa gidan miji saboda ana tsoron kada barayi ko na bai bata su ma sai da aka basu mi'atu alfi dirham sallama su da aka yi kenan a dirhami dubu ɗari aka ba su kudin sallama su kudin wato yan da za a ce ne yan operation yaƙi da suka raka su mun gane yan operation yaƙi da suka raka su ko yan gyara kayanka ne kowai sunansu yan banga da ko yan sanda da suka raka su su ne aka ba wannan kudin kaga abin wato ba irin na mutane bane jama'a wannan suka ci zamanin adabu sulaimana irin wannan wadaka haka ba na wasa ba ne bikin dole a yi labarin shi dole a yi labarin shi ya girma na 'yar kowa wannan da ake wafiya tufiya haka ne wafiya tufiya ibrahim ibn ismaila alhafiz abu isa kafusi al'ambari sami a yahabin yahaya a tamimi a faman ba'adahu wa kana muhaddithal waqati wa zahidahu wannan malami mai suna alhafiz abu ishaka abusi ibrahim dan isma'il al-ambari ya ji daga yahya ibnu at-tamimi malamin muslim din nan kenan fa man ba da hu da na kasa da shi wa kana muhaddisal waqti malamin zamani ne a zamaninsa wa zahidahu kuma dan zuhudin zamanin ba'da Muhammad ibn Aslam bi Tus bayan Muhammad ibn Aslam ba wanda ya kashi ilimi da zuhudu sannafa al-Musnad al-Kabira fi 200 juz'in wa fiya al-Allamah Abu Ishaq Isma'il ibn Ishaq ibn Isma'il ibn Hammad ibn Zaid al-Azdi maulahum al-Basri al-Faqih al-Maliki al-Qadi bi Baghdad sai kuma babban malami babban malamin malikiya kasar bagadaza shine malam abu ishaka isma'ila dan ishaka dan isma'ila dan hammad al-azdi maulahu mutumin garin basara ne malamin malikiya ne na fiqh yayi alkali a bagadaza ya rasu fi hijjata fuj'atan mutuwa kwaf daya a zulhijja walahu thalasa thalasun wa samanuna sanatan wa ashhur yana da shekara 83 da yan watanni sami al-ansari wa muslim ibn ibrahima التبوذكي وطبقتهما وصنفا تصانيفا يلي تفير في القراءات والحديث وال وبالفقه وأحكام القرآن والأصول دون يبتو أكنس وتفقى على أحمد بن المعدل معدل وأخذ علم الحديث عن ابن المديني ما لم يشن حديثي كنا وكان إماما في العربية مثلا عربية حتى قال المبرد هو أعلم بالتصريف مني قال المبرد أنا فينا سنة صرف al'imamu alkhatibu ya tarjama sai yake cewa kana aliman mutkinan faqihan sharahal mazhaba wahtajjalahu malami ne na fiqhu gwararre yayi sharhin mazhabin al-imamu malik kuma ya kawo hujjoji wa sannafa al-musnada ya tafi musnadi wa sannafa ulumul qur'ani wa allafa kutuban fi radd ala muhammad ibn al-hasan ash-shaybani kenan ba hannafan Allah ya gafarta musu to ina ganin bari mu bashi iyana sai mu dan taba nahawun nan ko na'am sai mu kuma bin nan nubatu min tarikh nahwi wa wa wa wa akhbari mashahiri an-nuhat zamu tashi a tarjuma waye ne ne Abu Hayyan ko Abu Hayyan wanda ya shekara 745 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karini ne zamanin sa da su da su al-imamu al-zahabi da su da su al-imamu ibn taymiya abokin ibn taymiya ne ma zamu zo mu ci mala yace ismu muhammad ibn yusufa ibn ali ibn yusufa ibn hayyan al-garnati al-andalusi al-jiyani al-nafazi asiruddin abu hayyan sunan shi malam yusufa muhammad dan yusufa dan aliyu aliyu dan yusufa dan hayyan mutumin garnata a kasar andalus kenan al-jiyani al-jiyani an-nafazi ana mashi ana mashi alkunya da Abu Hayyan ana kuma shakabi da Asiruddin min kibaril ulama ibil arabiyyati wat tafsir yana cikin manyan malamai masana lugal arabiyya da tafsiri wal hadisi da malaman hadisi wat tarajim da sanin tarihi na malamai wal lugati da sanin ilimin lugha wulida an haife shi fi ida jihati garnata a cikin yankunan garnata warahala ila malika ya kuma garin malika wata nakala idan an akama bil kahira haka yi dinga kai kawo ya bar wannan gari ya kuma wancan gari daga ƙarshe zama ya kama shi a garin alkahira na ƙasar wato misra qara'a alqur'ana bi riwayati ya yi qur'ani da riwaya daban-daban wasa mai alhaditha bi jaziratil andalusi ya koyi hadisi din yana andalus wa biladi afriqiya wa wa sagril iskandariya wa diyar misra wal hijaz duk waɗannan garuruwa ya kewaya su gun neman ilimin hadisi وحصل الإجازات من الشام والعراق يا سامو إجازة وكما دقوا معلمي أكس الشام دقس العراق وتلك النحو على ابن الضائع معلمي شنو نحو كان ابن الضائع وندير شكات الرشيدة دا تمانن ثم هاجر إلى القاهرة ولزم بها ابن النحاس sannan ya hijira kuma Kahira ya zauna a gurin Ibn Nahas wanda ya shekara ta 698 kuma wannan babban malamin nawo ne فأخذ عنه كتب ابن مالك أقول شيء كويل تفن ابن مالك وتصدر للإقراء في جامع الأكمر سأنا يذون زمن كرنتوا يتنكار كرنتوا أزمن دي أمسلاتي من سورة جامع الأكمر wani masallaci ne wanda hayin yana kasar India a sori kasar Masar a Alkahira an gina shi a shekara ta 519 akwai wani halifa wanda ake ce mishi Al-Amiru bi Amrillah ɗaya daga cikin khulafa'u al-Fatimiyyin wanda suka kafa daula a ƙasar Masar shi ya baiwa al-wazirul ma'amun al-bata'ihi izini ya bada izini aka gina masallacin sai aka amfani da wasu duwatsu masu haske irin kalan jikin farin wata yellow haka da shi aka gina masallacin shi za ke ce mashi jami'ul aqmar wato masallaci da aka gina da bulallika masu kama da farin wata har yanzu sunan masallacin kina alkahira sunan masallaci ne wa takharraja bihi alamun min nuhati misra kabna aqil ibn aqil mai sharhin alfiya mai sharhin alfiya wannan mujalladi biyu dalibin wannan malamin wa yu'addu akbaru nahawiyyin fil andalus ba'da ba'da ibn malik abu hayyan shine mafi girman malamin nahwu a ƙasar andalus bayan ibn malik da muka ji a baya wa kana fasihal ibarati saliman nutqi wal bayan yana da fasaha wajen magana kuma yana da larabci lafiyayye mara kuskure kana zahiriyal madhhab a fiqhu dan zahiriya ne thumma tashafa'a mu'akhkharan sannan daga baya kuma kawai sai ya shiga mazhabin shafi'iyya yayi dikamfin daga zahiriya ya koma ba shafi'i wa kana salim al-aqidati min al-bid'ah al-falsafiyya wal itizali wat tajsim Allah ya sa yana da aqida lafiyayye bai da bid'a ta falsafa ko mu'tazilanci ko tajsimi bid'o'i da suka yadu a cikin malaman nahwu da arabiya da dama shi ya tsira ya tsira daga su wa kana yu'azzimu ibn taymiya yana girmama ibn taymiya shaykhul islam har sun gamu sanda aka yi bintimiya kasan masar daga sham shi kuma yana kasan masar sun mawaka a bayyana kuma khilafun kama kila sannan kuma an ce daga baya sun samu saɓani fi mas'alatin nahawiyyatin istadalla fiya abu hayyana ala wujhati nazari nazrihi bi shay'in min kalam siboy suna tattaunawa ta malamai sai suka samu saɓanin fahimtar wata qadiyya sai abu hayyan ya kawo hujjojinsa game da tabbatar da yadda yake fahimta wannan matsala to a ciki sai ya ambaci cewa ai ibnu ai sibohi ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ibn tamiya shi kuma sai ya faɗo ta magana yace wal kana sibohi nabiyan nahwi sibohi annabi ne anahu da ce ya faɗo magana sai dai a sallama laqad akhta sibohi fi 30 mawdi'an min kitabi ya ce akwai wuri sama da talatin da siboyi ya kuskura cikin tafinsa da ribin tamiya kasan shi kome ya iya fagta da abu hayyan sai abu hayyan ya fushi min kalamihi da wannan magana wa da anhu daga nan kawai sai fita bata ibn tamiya wa ramahu fi tafsirihi bi kulli su'in da haka a cikin tafsirin shi zaka ji yana zargi ibn tamiya kaza da ya faɗa ba daidai bane yana mai raddi yana mai gugar zanan ka kuma cikin tafsirin baharul muhit na abu hayyan Allah ya gafarta musu wannan ɗabi'a ce ta mutane jama'a ba ba malamai kaɗai suke yin saɓani ba duk mutane a cikin kowace harka suna yin saɓani ya shi ka gane wannan kakalle 'yan siyasa suna 'yan siyasa suke ɓatawa tsakanin wane da wane tsakanin ɗan jam'iyya kaza da ɗan jam'iyyarsu wanda suka mai kamfen da wanda suka mashi dufuti gwamna da wanda suka mashi kwamishina da wanda suka mai ministoci sau nawa suke ɓatawa su baran-baran su koma su ta juyo junansu abin nan yankan baya da ƙazafi da tonan siriri duk muna gani to kai karkaje ka shiga wannan rigima kai matsayinka na mabi sai ka yi ihris ala ma yanfa'uka to haka in malamai suna rigima ɗabi'a ce su kamar da idan babanka da ƙanin babanka suna rigima ko mamakka da mahaifinka ko da ita da mijinta wanda ba mahaifinka ba suna rigima in ba za ka yi sulhu kaka shiga sai kuma gefe ka ga me za ka iya mai amfani to wannan ya faru da dama da malamai kuma malaman tarihi sun ruwaito abin takaici a wannan zamanin ɗalibai mun koyi shiga rikicin malamai in wani malami na rikici da wani to kawai sai mu shiga wanda muka fi so a ciki ba za mu goyi bayan gaskiya ba ne wani malami ne ya fi kusa da mu ko wanda muke fin ƙaunarsa ko wanda muke gani da minna akan mu kawai sai mu shiga mai faɗa kuma shiga faɗin ɗaliban dama za a je ne a yi shi akan facebook a ji a yi shi akan whatsapp a ji a yi shi akan youtube a yi ta yin bidiyo a yi ta maganganu a yi raddi da raddin raddi da raddin raddin raddi har ya fita hayyacinsa to wannan baya cikin tafarki na na mutunci da sanin ya kamata Allah ya tsare da aka zaga wannan ma mun kawo shi ne kawai saboda tarihi ne ba yadda aka iya sai a ambata wa kana abu hayyan nasija wahadihi fi hiddati dhihn abu hayyan ya kasance mutum ne tilo babu irinsa wajen kaifin basira wasihatul idrak da ingancin tsinkaye wal hifzi da haddace maganganu wal ibtila bi ulumil arabiyya da nutso cikin ilimin larabci wat tafsir da ilimin tafsiri wa tariqir riwaya da hanyoyin riwaya lahu fi nahwi irtishaf ad-darbi min lisan al-arab wannan ana buga shi a cikin mujalladi biyar ya daga cikin mawsu'at nahawiyya akwai kuma at-takmil fi sharhi at-tashil at-tanzil wa at-takmil fi sharhi at-tashil sharhin tashil na ibnu malik ibnu malik yayi tashil da sharhin sa shi kuma ne mishi sharhi akan sharhin sa da kuma at-tajrid ana buga shi a cikin mujalladi 14 ne shi wannan at-tazil akwai kuma at-tajrid li ahkami sibawai akwai iqdul laali fil qira'ati sab'il awali akwai kuma al-mubda na sarfu da kuma nuhatu andalus tarikhun nuhatu andalus fi tarajim akwai kuma al-abyatul wafiyya fi ilmi fi ilmi al-arudi wal qafiyya al-abyatul wafiyya waqe ne da kuma tafsirin shi na al-bahrul muhit mashahurin tafsirin nan ana buga shi a cikin mujalladi 11 tafsiri ne mai fa'ida sosai wajen sanin sirrin arabiya na alqur'ani da sirrin al-irabi da maganganun da suke da alaka da larabcin alqur'ani da kuma athar da suke fasara alqur'ani din kana abu hayyan yaqulu bi man'i al-ihtijaj bil hadisi abu hayyan ya daga cikin malamai waɗanda suke ganin bai dace ba a dinga kafa hujja da hadisi wajen fahimtar larabci akasin abinda ibn malik yake yi shi shi bai yadda ba yace lihtimali an yakuna kathirun minhu qadru bil ma'ana kuma hadisi ana riwaya bil ma'ana wal wujudi ba'd al aajimi kuma akwai bayi da yawa alladhina yajuzu an yakuna al-lahn qad fasha ala alsinatihim fi silsilati riwati a cikin sarƙaƙƙiyar masu riwaya ta yi akwai wanda ba zuriyar balarabe ba ne akwai wanda suke gwarawa ne kuma larabcinsu akwai watin gwaranci a ciki da wannan suka zo faɗan abu za su faɗa da irin larabcinsu ne idan abu ya faru a zazzau misali wani ya je ba da labari a kano ba kano ne zai canza damirai da kalmomi don su dace da irin hausarsa ta kanawa to kaga ba za ka iya cewa da gaske wannan abin da aka faɗa a zari ne yake faɗa yana faɗan ma'ana ne da haka yace shi baya ganin halascin haka ومن ajli zalika radda ala ibn malik ihtijajahu bil hadisi bi kalamin mushabin fi sharh at-tafsir da haka ya tsawaita zance wajen maida martani ga ibn malik akan wannan mas'alar mun ji ibn malik shi yana bada fatawa kuma yana haka waqad da'a ila takdimi as-sama' ala al-qiyas yace kuma wajibi ne a gabatar da sama'u ala al-qiyas wa nabdhi at-ta'lil ayi watsi da illoli din nan na nahwu lizawahir lugawiyya kama aksara min ta'aqqubi zamakhshari fi tafsiri kamar yadda kuma ya cin diddigen zamakhshari akan maganganun da yayi da dama a cikin wato nashi tafsirin Allah ya gafarta musu gaba daya sai al-Imam Suyuti malami mausuki kenan akwai littafi da na karanta na na yana na al-library shi ma littafi na malamai da suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a musulunci Suyuti shine na ɗayan su jama'a yawan da littafi quantity saboda suyudi yana da littafai sun fi ɗari shida da ya rubuta aka yi ta lissafawa haka gaji shi ne a kan gaba malamai ɗari a musulunci da suka fi kowa yawan rubuce-rubuce juz'i ne aka kankani suyudi shi ne gaba ɗaya a tabul ɗin wannan jeren giya da aka suyudi da ma iyaka ne allah gafarta mashi ismu abdurrahman ibn abi bakar ibn muhammad ibn sabiq ibn sabiq al-din al-khudairi as-siyuti jalaluddin malam jalaluddin as-siyuti mutumin garin asyut a kasar misra sunan shi abdurrahman baban shi abubakar kakan shi muhammad baban kakan shi sabiq al-din al-khudairi yace ash-shaykh al-mawsu'i malamin nan wanda yake wato encyclopedic malami mai fadin ilimi allamatu asri babban malamin zamanin shi wal katibul mukthiru wato malamin nan mai yawan rubutu min a'immatil lugha malami ne a lugha wal adab malami ne a adab wal hadith malami ne a hadith wal fiqh malami ne a fiqh wal tafsir malamin tafsiri ne wa min abrazi ulama'i asr daga cikin malaman da kuma suka fice a zamanin sa nasha fil qahira yatiman siyudiya ta so ne a qahira al qahira kuma wato a matsayin maraya baban shi ya rasu sai uwar shi ta hudu shi daga asiyuta kawo shi alkahira wa aka zara ilmin mubakkiran ya koyi karatu da wuri fafiz alqur'ana duna thamina ya dace alqur'ani bai kashe ka takwas ba min umri thumma hafiza adadan min almutuni ya dace tafai da dama war hal ila bilad alhijazi wash-shami wal-yamani wal-hindi wal-maghrib sannan ya yawace yawace kasar hijaz da sham da yaman da indiya da maghribul arabi falakiyar kibara ya gamu da manyan malamai wa akhadha anhum ya koyi karatu a hannunsu wa kana fatinan malami ne mai zurfin basira jamma'an lil kutubi wanda ya tattara littafai wa mudminan alal qira'a kuma wanda yake addicted yana da addiction karatu ya zama mishi kamar ciwo yawan karatu an ce baban shi ya mutu ya ba mishi gadon kuɗi ne da yawa kuma uwar ta killace kuɗin ta yi mishi amfani da su yadda ya kamata ta sa shi a makaranta ta biya mishi kuɗin karatu da kuɗin tafiye-tafiye ta dinga ba shi kuɗi yana sayan littafi da aka a rayuwar shi bai san sana'a akwai ba sai karatu da shi da shaukani da haka suke kuma lokacin da ya taso littafan ibnu hajarin suna nan ana sai da su ana gwanjon su sai je ta siya waɗanda ba a siyar ba kuma ya ta shiga labarari yana karantawa da aka shi ba ɗalibin ibnu hajarin ne ido da ido ba amma ɗalibin shi ne ta hanyar karanta littafan shi da aka jira ya ce mishi a shekul islam ya karanci labararin ibnu hajar ciki da bai da littafansa yau wasu ikhtisari yau wasu kaza yau wasu kaza wa kanat hayatu suyuti mali'atan bi khusumat suyuti rayu tana cike da fitintunu da rigingimu da husumomi ma adadin min ulama'i asali shi da malaman zamanin shi wanda Allah ya mishi wannan baiwa dama dole ya fuskanci kuma jarabawa ya taso ba a san daga inda yake ba suwaye iyayen shi daga ina ya fito sai kai aka ji ya zama malami akwai malamai da suke a zamanin da ya rayu suna ganin su sun fi cancantan wannan shahara wasu ma suna tuhumar shi da cewa ƙarya yake rubutawa da tafan mutane ne yake ɗiba yana saka sunan shi da amshi wannan tuhuma musamman albaƙa'i abokin rigimar sani da kuma babban abokin rigimar sa al'allamatu sahawi kenan Allah ya gafarta musu gabaki daya suka yi ta wannan rigima wa fi muqaddimatiha ita wannan khusumat din kenan wa fi muqaddimatiha ma kana bainahu wa bainas sakhawi a cikin wannan husuma ta kan gaba ita ce rigima shi da sakhawi wanda sakhawi shi kuma ya shekara ta 902 min ihnat min ihna wa shahana'il aqra na irin rigingimu da gaba shahna gaba tsakanin tsararraki faƙar ta kallama kullu wahidin minhuma anil akhiri bi ghairi insafi ya kai mu kowannen su na magana akan ɗayan babu adalci in ka karanta tarjumar suyuti a cikin addu'ul lamin ba za ka yi sayan shi naira hamsin ba jama'a wannan suyutin ka karanta tarjumar shi a cikin addu'ul lamin sai ka ji maganganu iri daban-daban ya ce suyuti ya ce ya iya kowane ilimi in ban da lissafi ce to kaga wannan yana cewa ba ya da iya wani ilimi ya za a yi wani bai lissafi bai da wani ilimi bai da wani ilimi dan ta kife ne kawai ya ce kaza ma da yi kaza ne kaza ma da yi kaza ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi ta maganganu shi ma su yudi shi ma da ya zo shi ma haka mai mushi alkawi ala dimagi sahawi yin lalas akan kwakwalwar sahawi wato irin shokin da ake jona ma mutane a sakatir yake so ya jona mai kai Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu shi sa sai ka in ka san wannan abubuwan sai ka ga ka rage damuwa in kana ganin rigingimu suna ta faruwa suna faruwa da yawa kasancewa da mutum da Allah ya duniya a haka ake ba a taba zama a cewa ana zaune shuru haka ma yi mutuwa ba a taba zama haka a da haka suka yi kansu maganganu marasa daɗi wa balagatul munafasa zirwataha kuma wannan rigima ta kai kololuwa kama yadharu mimma katabahu sakhawi fitar da mutum suyuti min ad-daw' al-lami wa min rudud as-suyuti alayhi suyuti mai radi da yawa kuma shi sakawi Allah ya gafarta mishi wato ba wai suyuti ba kadai ni na karanta abubuwa da yawa jama'a cikin zafin dawul lami na Imam Sakhawi abinda ni na fita da shi shine Sakhawi yana da yawan tuhuman malamai da cewa ba su iya kaza ba yana rena ilimin malamai ba kankani ba musamman wanda ya zamani da su da haka zaka iya cewa lallai malami ne Allah ya fitine shi da raina sauran malamai ba kuma ya so ya ga wani ya kai inda ya kai shi yana ganin shi ne magajin ilimin ibn hajar da aka dai so ya ga wani a kusa da shi shi ne halifa ibn hajar da aka da baƙa'i da suyuti da ire-irensu waɗanda suka hadda ma wasu ma malaman shi ne kamar nurdin lahaifani to bai ƙare su ibn hajar ɗin kawai yake girmamawa za ka kaje kan littafin za ka ga wani abubuwan mabthusa a cikinsu za ka ji ya kawo mutum ya ce kaza kaza ga ce to amma dai fa yana da matsala kaza duk da yake dai ba wani malami ne na a zo a gani ba shahara ce dai kawai Allah ya bashi za ka ji na faɗan waɗannan Allah ya gafarta musu bai da ka iya da su zama mutane ne kabla kulli shay to don haka za ka gan kanta tarjamar sahawi suyuti a cikin gaɓun lame za ga wannan abubuwan kan kanta raddojin da suyuti ya sahawi za ga wannan abubuwan walamma balaga arba'ina sanatan da itazalan nasa al-imamu suyuti da ya shekara arba'in a duniya sai ya bar shiga mutane da fitina ce mai yawa sai kuma ya gina gidan shi a kusa da kogin nil wa khala bi nafsihi fi baitihi bi jawarin nil munzawiyan an ashabihi jami'an ya sallamu kowa ya daina karantarwa a gaban mutane ya daina limanci ya daina fatawa farko ya fara yin wannan abu aka bashi hakuri ya dawo amma annabin bai dawo ba wa kana ka annahu la ya'rifu ahadan minhu ya zama kamar bako da yazo gari bai san kowa ba a ce wani bako ya zai tauka a wani masauki ko wani hotel kusa da wani wani wuri ya zo wani taro ko wani kasuwanci ko wata harkar shi ko dan leken asiri ne yazo daga CIA ko daga SSS ko waye za ga ba ruwan shi da kowa ya ga ci ya sauko daga bene in yana sallah yayi da sai abinci ya kuma ba zai kowa magana ba sai wata biyar bai san kowa ba to shi ne kuma ka annahu la ya'rifu ahadan minhum fasannafa ma yarbu ala 600 kitabi haji magana ta lokacin ne ta waɗannan rubuce rubucen ya tayin su ma baina muktasarin wa sharhin wa ta'liqin wa jam'in wa mansurin wa manzumin fi shatta funun al-ma'arif wannan tafin talhisi ne na wani littafin ko tahzibi ko ikhtisari wani kuma sharhi ne kaman tadribur rawi kaga sharhi tashil wani kuma ta'aliki ne kaman ta'alikin da yayi ainihin abin nan abin nan muwadda wannan tanwirul hawalik sannan wani kuma wajam'in wani kuma tattara maganganu kaman al-muzhar fi ulumil lugha tattarawa ne kaman kuma ainihin wato littafin shi na na tafsiri ad-durrul mansur kaga jami'i ne shi ma kaman kaman asbabun nuzuli ga sanar da bayani daban-daban sannan wa mansurin da zube wa manzumin da waƙe kaman alfiyarsa shahararriya ta ilimin hadisi fi shatta fununul ma'arifa yayi ta rubutu a duk fannin da ka sani na ilimin musulunci sawa'un ulumul ala da ulumul ghaya da ulumul tarih da ulumul kaza yayi ta rubutawa babu iyaka malam yace wa kana la yaqbalu hadayal athriya baya an san kyauta a gun masu wadata saboda shi ma mawadaci ne wala yadkhulu ala sultan bai shiga gurin sarki ya mai littafi akan haka akan hukuncin shiga wurin sarki malami ya zama malam fada saboda mas'ala ce a lokacin zama mas'alar sabani shin ya kamata malami a ganshi da sarki ko bai kamata ba malamai akwai malaman da suke ganin cewa a ga malami a gurin sarki ma alama ce akan malamin ba na Allah bane sai dai wannan ba ba hujja bace mutarida malami na iya zuwa gurin sarki amma ya zama abin kirki ne ya kai shi ya je nasiha ko neman wata wato a a mas'ala ko an kira shi zai bada fatawa ko kuma ya je ya nema wa al'umma shi wata wani ci gaba amma malami ya zama ana zaman fada da shi irin zaman da ake na fada a irin zamannan su zaman shan abin maye ne da zaman sauraron makaɗa da zaman wato dariya da annashuwa kawai abin da suke ci mashi sahara wato zaman a kwanan dare till down raga wannan ba yake malami bane to ka ga malami yana wannan isa sai a wannan lokuta ga malami yana irin wannan to sai a mai tabo haka nan kuma wato malami baya kuma kuma gefe ta cin mutuncin sarakuna wato ba zai je shige musu ba ko ba zai je yana cin mutunci ba zai tsaya ne a harkar da Allah ya bashi ta malanta su ma su harkar su ta ta mulki idan sun neme shi ya je sannan karɓar kyauta halas ne mutum ya ga yana so amma idan mutum ya ga ba zai karɓa ba saboda wata maslaha to yana iya ki karɓa shine sai zama shi ma baya karɓa saboda yafi karfin abun ko kuma saboda akwai maslaha da take ganin ba sai ya karɓa ba sai mutum ya bari amma kaga baka karɓa kana iya karba duk wani baka kyauta ka karba ba tare da ka roƙa ba ya halasta ka karba na'am yace wa allafa bi munasabati itizalihi risalataini ulahuma ya rubuta tafi guda biyu sanadiyan kuma shi gefa din nan akwai al-maqamul lu'lu'iyya wal ukhra at-tanfis fil itizar an an tarkil ifta'i wat tadris ya aiko da mutane waɗannan tafai guda biyu dan a san uzurinsa wa min kutubi akwai an ce daga ƙarshe ya zama ma bai fitowa sai juma'a kawai hatta salloli na yau da kullun a cikin gida yake shi da iyalan shi saboda fitintunin da al'umma suka sa shi a ciki amma yakan fito ya sallar juma'a kuma ta sallar juma'a daga cikin shar'inta akwai sa'ai fas'au ila zikrillahi wa dharul bay ba a yin ta a gida yawwa mutane suka zo da corona wai suka dinga sallar juma'a a gidajensu da matansu to ai ba ku yi sa'ayi ba in baka je sallar juma'a ba azhar zaka yi koda da matanka ne da 'ya'yanka ita juma'a sai an fita an je masallaci to da ka sai zama yana fita yi sallar juma'a amma baya zuwa sauran salloli a masallatai na waje yana da masallaci a cikin gidansa da iyalansa da barorinsa yake yin sallar shi Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa min kutubi fi ulumul arabiyya daga cikin littafan al-Imam Suyuti a ilimin larabci akwai al-Iqtirah fi usulin nahwi wa jadali da al'ashbahu wannan za'ir ga yanar mujalladi biyar muna ci da kuma ham'ul hawame bi sharhi jam'il jawame shi ma mujalladi biyar ne shi ma da shi a nan makarantarmu sharhi ne akan sharhi da kuma bagyatul wa'a fi tabaqatil lugawiyi na wannan ha shari tarihi malaman nahu da al-mudhar fi ulumin luga yana nan mujalladi biyu wani tafi mai daɗi sosai da wa urjuzati uqudil jamal fil ma'ani wal bayan wannan kuma waƙe ne na ilimin balaga wanda ake a zauri din wa alfiyatani mashhuratani ihdahuma fil nahwi wal ukhra fil mustalah idan ke alfiyan suyuti ta nahwu bata share sosai ba cikin mutane ko amma ana karanta a zauri ita ma musamman kace kashin sakkwata da kebbi suna yin ta ah sai kuma alfiyar musalal hadisi wannan ta shahara wanda kowa ya santa ai ko wasu ma sun hada ce ta anan anan din cikin mu wa min ashar kutubihi al-itqan fi ulumil qur'an wancan tafai ne a bangaren arabiya sai kuma mafiya shaharar tafan shi al-itqan fi ulumul qur'an wa at-tahrir wa at-tahbir kayfi li ilm at-tafsir wa tufatul majalis wa nuwatul majalis tadrib ar-rawi bi sharh taqrib an-nawawi tanwir al-hawalik fi sharh muwatta malik wadannan sun share kusan kowane maktaba ta kowane karamin ustaz ba akwai su sai muka yi lissafa su ko da tafin mutum ba su fi iyakar tattare suka sace su a buhu ba ka shiga ɗakin wani kai ka kwashe sa a gana musgo to za ka samu waɗannan a ciki ba haka ba ne walhawi lilfatawi ranar muna tafiya nake ga masu mala abu ƙwaisa wata fa'ida da na karanta kwanaki game da sunan tafin nan da yana yawo a ƙwaƙwalwa ta cewa sunan tafin nan kuskure ne saboda mun saba jin ana cewa fatawa to amma na kama baki na ban taɓa faɗa ba har Allah ya sa na tsinci wata fa'ida a cikin leƙe-leƙe na cewa sunan daidai ne saboda lafazin fatwa akwai kuma lafazin futiya to alfatwa shine fatawa jami'i shi alfutuya alfutiya shine fatawi daka wannan jami'in daga fatawi daga futiya ne daka alhawi lil fatawi jam'ul futiya ni ko da a danna karancin ilimin da rigima irin ta mutu ustazai sai dauka fatwa ne taka fatawa amma saboda zakalkalewa wajen saja'i ko sai aka ce fatawi to da haka nake tunani amma kwana-kwana na Allah ya nusa mun wannan fa'ida kuma wallahi na manta na karanta ta yanzu na manta ma yanzu lokacin ma na ga muku da karanta to har yanzu ma ban tunani na karanta ta ba amma zaka yi dubawa haka abin yake zaka alhawi lil fatawi wani littafin shi na nan mujalladi biyu mai cike da ɓamat duka ababen da ake tuhuman suɗi da su na alhatubu billahi ɗiban karan mahaukaciya wato mutum je ɗiban karmami da daddare ko itace da daddare zai ɗebo komai da tsimma da ƙaya da wanda baya ci har ya je ya haɗo da kan maciji shi ne laraba suke cewa haɗibun laili mai ɗiban ƙirare da daddare to su yi irinsu ne allah ya gafata ne don su yi irin shi a can baya shi ne ibn al-jauzi shi ma wani mausu'i ne da za ji yake cewa ibn al-jauzi da za a raya shi shekara 82 tsawon shekarun shi a duniya kenan ba zai iya gyara kurakuran da ya cikin littafin shi ba saboda yawan littafai ba yawan rubutu ba an yi kiyasin cewa kullum a ce tun daga sanda aka haife shi har ya mutu yake rubutu to kullum ya rubuta akalla peji 80 a rayuwar shi approximately amma kuma peji 80 za a samu kuskure hala wajen 40% na bude wuta ba haka yake ba akwai akwai sun yawa to haka suyudi ya dinga karmakarme da a cikin wannan hawi din akwai littafi har guda biyu game da tabbatar da maulidi akwai littafi fatawa akan batu akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya tashe su Annabi ya lakana musu kalmar shahada sun yi imani akwai littafi akan batu akan tarbi akwai littafi akan batu akan abubuwa iri daban-daban waɗanda baka taɓa tunanin su ba su yi fatawi ne tattara ya tattara shine alhawi lil fatawi da kan za ka karanta shi to ka san ina ka shiga yawa ba duk abin da gani a cikin zaka sallama ba sai ka nemi me dalili kuma zai ta kwaso maganganu isra'iliyatu da an ce ka ce da makamantansu Allah ya gafarta mishi wa husnul muhadara fi akhbari misra wal qahira wad durr al manthur fi tafsir bil ma'thur wa lubbul lubab fi tahrir al ansab wa manahilus safa في تخريج أحاديث الشفاء الشفاء القضية يأي تخريج حديثانتا وله ترجمة ذاتية ينا دا autobiography تاريخ كنك دا كنك بعنوان التحدث بنعمة الله muna nan da shi shi ma juz'i biyu haka ya kamata kowa ya karanta littafin jama'a dan ka san waye suyuti daga bakin sa shirin na BBC ko daga bakin mai ita zamu kwana a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله